Allah bai yarda bai gaishe ba Allah ya ce sanar juna da sanar za ku samu akari da wasu yuriduna su suna nufin an yi amarin ko su amintar da ku da izharar imani da bayyana imani inda ko a wurin malafukai ne sun kware in sun zo wurin ku sai su yi kokarin nasar da zuciyar ku akan cewa su mumine ne wa ya manzo ku kuma suna kokarin amintar da mutane su bil kufr da kafirci idan rajulun sun koma ilaihim suka gare su ilaihim zuwa gare su su kuma in sun zo wurin ku su gwada muku su mummune ne in sun koma wurin kafirai su gwada muku su kafirai ne wahum wahum asadu wa gazabana su ne banu asad da banu gazabana kullama rubutu su da aka gaishe su da fitirci zuwa ga fitina ai kullama rubutu da shirki duk sanda aka kira su zuwa ga kafirci Kurki su biya sai su sai su auku ciki a shadda hukumin mafi tsananin aukuwa. وإن لم يعتزلوكم تجبسوا تبسوا أي يتركم ينبسوا بريان ينبوا ويلقوا إليكم السلام كما سكتيه السلم زوا غريكم أي ولم يلقوا إليكم السلام بسليم zaman lafiya tare da ku ba waya kofu suka kame ai wa lamai kofu ba su kame ba aidiyahum hannuwansu an kum daga barin ku to in suka zauna tsakanin kafirai da musulmi suna kai da kawo in sun zo nan su nuna nan suke in sun zo can su nuna nan suke kuma ba su kame kansu ga barin yakin ku ba to fa ku zohun ku kama su bil asar daurewa wa qatuluhum ku kashe su haythu taqtumuhum duk inda kun ka same su wa ulaikum wadannan kam ja'alna lakum alaihim sultanan mubina ja'alna mun sanya lakum gare ku alaihim bisa gare su sultanan hujja mubinan wadda a bayyananna ai burhanan bayyanan mun samu ku hujja bayyananna zahiran wadda a bayyane ala qatlihim bisa ga kace su ko sabihim da daure su ne gadarhim saboda ne gadarhim saboda zamba su wadannan su ne munafikai kinni kuma mazambata don sun ki zama wuri guda ba su da na sani ba in sun zo wajen mu'minnai su nuna nan suke in sun koma wajen kafirai su nuna nan suke kuma duk sanda aka kira su zuwa ga kafirci da sauri za su tafi waɗannan kan Allah ya ba da dama ku yaƙe su duk inda kuka same su ku kashe su ku kama su ku sayar da su ku bautar da su Allah ya ba da dama a yadda kan mutai
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حليما
وما كان لمؤمن bai zama yana yiwa ga mumini ba an ya katula muminan ya kashe wani mumini illa hafa'an sai bisa ga kure mumini ya kashe mumini wannan Allah bai yarda da haka ba sai dai in ta hanyar kuskure ne to wannan shi kuskure lamari ne na daban sababin nuzuli hadhihi al-aya sababin saukar wannan ayar anna ayyash ibn rabi'ata cewa ayyash ibn rabi'a akhan akha abi jahl wanda dan uwan abu jahil ne shi ayyashu ɗan rabi'a ɗan uwan abu jahil ne min ummihi ta wajen uwa aslama ku shi ayyashu shi ya musulunta falamma aslama qalat ummuhu lokacin da ya musulunta sai uwa ta ta ce innaha la tastazillu bi zillin wala ta'kulu wala tashrabu hatta yarji'a an an al-islam tace ba ta koma shiga inuwa ba ta koma cin abinci ba ta koma shan abin sha sai ya hita musulunci ya koma kahiri shi ayyashu fasafar abu jahil abu jahil ya taya ma'al harithi tare da wanda ake kira harithu sahibin lahu wanda aboki ne wa ata ya ila ayyashin sun ka goma iyyashin din ga wanda ya musulunta wa qala lahu suka ce masa na hannu wa faqanaka ala islamika suka ce ai mun mun yadda da kai bisa ga musulunci kana da damar ka musulunta walakin da rasul sallallahu alaihi wasallam ya amuru bi salatin rahimi amma ai ka san shi annabin da da musuluncin nan yana horo da asa da zumunta abu jahil da shi da harisu su suka ce ma iya shi haka bayan su kana rasul ya amuru bi salatin rahimi tunda annabi yana horo da asa da zumunta fata'ala ma'ana to ka taho tare da mu ta sun rahima ummika ka sada zumunta uwarka tun da dai uwa ita ce a mahi girman zumunta ta ce ba ta ci ba ta sha ba ta shiga inuwa sai ka bar musulunci to kai ba abin da ta ce kenan tun da annabin ma da ka shiga musulunci ne yana horo da sada zumunta wata turkuka ala dinika in ka zo ka sada zumunta sai ta ba wala turkuka ala dinika sai ba ka bisa da addininka فقبل ذلك sai ayyashu ya karɓi haka falamma zahaba bihi da sun ka tahi da shi harisu da abu zahil sun ka tahi da ayyashu akhadahu sai sun ka rike shi wa katabahu suka daddaure shi wa darabahu abu jahali mi'ata sawdin abu jahil ya mai bulala dari wa darabahu sahibuhu mi'ata mi'ata sawdin shi ma harisu ya yi mai bulala dari kazalika kamar haka ka gani khiyana ce ba da gaske ba ne to ala ƙarar harisi sai ce ba ko ya ce ma harisu ha za a kai ibn ummi da raba ne wa an talima za ta darbu ne ya ce ma harisu to shi in ji shi iya shi ba ya ce shi abu jahil uwan mu guda da shi dan ya min bulala ɗari duk ba komi da ni da shi uwan mu guda ba ba har ka kada ba amma kai da wani dalili za ka yi min bulala ɗari wallahi la alƙa na na in shike nan wallahi la alƙa ka kaliyan illa wata tambuka ya ce wallahi in duk gamu da kai da gani sai kai na race da Allah sai na kashe ka ba da zalika ba da zalika da haɓar harisu ilal madina to bayan wannan ne sai harisu ya tafi madina wadda karar islama ya shiga musulunci to wadda za a iya shi iya shi ya dawo da ƙehu ya gama shi tattari a cikin hanya haliyan shi kaɗai walam ya alam bi islamihi bai san harisu ya musulunta ba to fa alahu ya rinjaye shi bisai da takobi fa katalahu ya kashe shi ka gani kenan mumini ya kashe mumini abuja ya gama wannan la'anan ne la'anatullahi alaihi daga zahirar rasul sai ya zo shi iyashi sallallahu alaihi wasallam ya so zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qarra sai ce qataltuhu qabla an a'lama bi islamihi yace wallahi na kashe tun gabanin in san shi musulmi ne wa ba da zalika tabayyana li annahu aslama bayan na kashe shi ne ni gane ayya musulunta to qala ta'ala wa sai Allah ya saukar da wannan ayat wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan bai kamata ga musulmi ya kashe mu'mini ya kashe mu'mini ba an yasdara minhu qatlu qatlun lahu wato kashi ya hito daga mumini zuwa ga mumini illa khata sai bisa kure ai mufti ashina mai kure fi qatlihi a cikin kashi ne domin qatala mu'mina duk wanda ya kashe mumini khata bisa da kure kama wa qali iyashi kama wanda ya auku iyashi ya kashe harisu bai san musulmi na ba to me a hukunci wa tahriru raqabatin mu'mina sai ya diyauta wayayi mu'mina ai ya samu bawa mumini musulmi ya ɗiyauta shi wa muminatin wadiyatun kuma da diya musallamatun abin miƙawa ai mu'addatun wanda aka ba su ila ahlihi zuwa ga dangi ne walidaihi mahaifa ne ma ya dafa ma yudfa libarasil maktuli abin da ake waddiyatu kai waddiyatu abin da ake ce madiya ma yudfa libarasil maktuli abin da ake basuwa ga masu gadon wanda aka kashe to nan sai ya zama wato a diyauta bawa sannan kuma a bada diya eh a diyauta bawa sannan a bada diya illa an yi saddaku sai in sun yi sadaka illa an yi tasaddaku alaihi biha sai in su magadan wanda aka kashe sun yi sadaka da diyar da an yi abu su yi rangwame an hada gare ta su ce a'a in don batun ba mu diya mu mun yahi wa bayyana ta sunna sunna ta bayyana da anna diyata cewa abin da diya mi'atun min al-ibli raqumi 100 20 bintu muhadin guda 20 ɗiyan masu naƙuda wa 20 bintu labunin guda 20 ɗiyan masu sha da nono wa 20 banu labunin su kuma guda 20 maza na masu sha da nono wa 20 hikka guda 20 hikkoki wa 20 juru'a guda 20 kuma juru'i wato ba raƙumi iri guda aka ba su ba akwai ɗiyan masu ba da nono mata akwai ɗiyan masu ba da nono maza akwai ɗiyan masu ciki akwai kuma hikoki to haka za a hada 20-20 sai a hada rakumi 100 a basuwa su addiyar wanda aka kashe kuma har yau hukuncin haka yake wannan kuma yadda aka samo shi ne tun daga fansar mahaifin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abdullahi inda da mahaifinsa ya yi alkawalin idan allah ya cika masa wasu bukatu nashi daga cikinsu akwai gina rijiyar zanzan abdulmuttalib kenan ya ce ‘yan Allah ya ba shi dama ya gina rijiyar zanzan bayan ta bace kuma Allah ya ba shi ɗa goma to zai ba Allah su ɗa guda sai kudu Allah ya cika mai waɗannan alƙawalla sai ya zo ya zartar da alƙawalin ba da ɗa guda ga Ubangijinsu cikin ɗiya ne goma sai ya buga ƙuri'a ta faɗo ga Abdullahi mahaifin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan mahaifi annabi na cikin shi ya fi kowa kwarjini ya fi kowa daraja ya fi kowa martaba dukkan wata sifa da dan adam ya sifatu da ita abdullahi ya yi kowa shi yasa da cewa za a kashe shi sai abin ya zama mai matsala ga mutane mutane ba su ji daɗi ba su yadda ba shi ne aka yi ta dabara aka ce a sa raƙumi biyar marmakon abdullahi a ba ubangiji raƙumi biyar ko sai haƙura shi karɓa a cikin abdullahi ubangijin bai karba ba aka ƙara biyar suka zama goma bai karba ba aka ƙara biyar suka zama sha biyar bai karba ba haka aka yi ta ƙara biyar biyar dai ƙuri'a ba ta hito ga raƙumma ba sai da sun ka zama ɗari to dan nan ƙuri'a ta hito ga raƙumma ɗari sai aka ba shi su fansa da abdullahi ibn abdulmuttalib mahaifin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kuma daga nan ne shari'ar musulunci da ta zo sai ta tabbatar da wannan diyanci ya zama idan aka kashe mutum kashi na ganga a kashi wanda za a ba da diya to dole sai an ba da rakumi ɗari ko abin da kimar rakumi ɗari har yau kuma haka ne wannan ala aqilatul qatili in kuma ita diyar nan ana ba da ita wato tana bisa ga magadan mai kashi bi da lata sinina a cikin shekara uku bisa ga magadan bisa ga magadan bisa ga magadan shi wanda ya kashe to bisa ga raini aka ba da diya sai a rarraba musu kowa ya je a jikin shi abin mamaki ba a ce dole cikin dukiyar wanda ya kashe za a biya ba saboda in mai kuɗi ne aka biya ai shi kenan gobe dangi ne ba su ba su da hannu cikin abin da ya bata na shi amma ko yana da dukiya sai a raba wannan nauyin diyar cikin dangi ne tunda dan uwansu ne ya jawo musu alakari saboda haka gobe in ya tashi kashi sun san ba shi ne ta shafa ba ba za su bari shi kashi ba na haka sai a rarraba dangi ne masu gado ne kaza su bada kaza dangi ne masu gado ne kaza su bada kaza kowa abu ga mai jini ya shi a cikin sa so za duk gobe in wani ya tashi kashi cikin dangi ba za a yadda ba tunda jawo wani hasara to haka ake yi aiwa fa in kana al-maqdulu in wanda aka kashe ya zama min kaumin daga mutane aduwin lakum makiya gare ku wa huwa mu'minun alhali suna mu'mini fa tahrir raqabatin mu'mina wato sai a diyauta koyan ga wanda an mu'mina ala qatilihi ta tabbata bisa ga mai kashi ne ala qatilihi bisa ga mai kashi ne kafaratun alhali tana kafara wala diyata babu diya wa in kana ba batulu in wanda aka kashe ya zama min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun tsakanin wasu mutane da tsakanin ku da su akwai alƙawali na zaman amana kafiran amana ahadun kama akwai alƙawali ka ahli zammati kamar dai kafiran amana bi fadiyatun sai a bada diya musallamatun wanda aka mikawa ila ahlihi zuwa ga iyali ne wa hiya thuluthu diyatil mu'mini to shi kafiri kafirin amana diya ta yi rabin diyan mumini ce wato rakumi hamsin kenan in kana yahudiyan a nasaraniyan in ya zama ba yahudi ko ba nasari rabin diyan musulmi Ha? in kana yahudiyan a nasaraniyan wasu lita ushriha in kana majusiyan ya rubuta ma okay wadiyatun musallamatun ila ahlihi wa hiya thuluthu diyatil mu'mini yawa ita ce sulusin diyan mumini sai a kasa sai a kasa ɗari in an kasa su uku za su zama rakumi talatin da uku da kila sulusin rakumi kenan aiwa in kana yahudiyan a nasaraniyan in shi ba yahudi ne ko ba nasare wa sulusa ushriha da kuma sulusi guda biyu na ushirin wannan diyar in kana majusiyan in ya zama ba majusi ka dai ga walillahi al'izzatu wani rasulihi wani mumine da musulmi suka su kurkuce suka ban musuluncin da gaskiya sai suka zama banza ya zama gashin musulmi ya kuma da matarmani in ba haka ba ba yahudi yanzu aka kashe shi ko ba nasari kirista shi kenan sai a kasa diyan musulmi kashe uku a bada guda don shi banza ne tun da bai imani da sai rubutu da mawalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma saboda musulmi sun mai da kansu banza a kiri sai a kashe musulmi ɗari ko ko bai wuce guda ba ba za a kashe har ma har ma kusan an kwatanta musulmi da shi da kowane mai wani addini na riyantawa sun zama ɗaya sai ka ji an ce al'adiyar samawiya addinai na sama wai akwai yahudanci akwai kiristanci akwai musulunci kuma dukkan su addinai ne ikwale daga Allah ba su san waɗansa sun tashi da aiki ba in addini inda lahil islam addini a wurin allah shine musulunci duk wanda ba musulmi ba kahiri na kawai to shi yasa saboda su kurkuce musulmi duk sai ga walakanci ko ila shafa sai yanzu musulunci yana aiki kafiri sai dai ta rage hanya musulmi shi adda damar ya tafi tsakiyar hanya kuma ya haka mu dole kahiri ya fara gaida musulmi kafin musulmi shi masa magana amma duk kashi ya gabe yanzu kafirai sun koma bisa ga musulmi saboda barin hakikanin musulunci Allah shi mai dan wanda da girman musulunci wadiyatu musallamatu ila ahli wa hiya sulusu diyatil mu'mini in kana yahudiyan aw nasraniyan wa thulutha ushriha in kana majusiyan wa tahriru radiyo ta raka wajen wayayi mu'minatin mu'mina ala qatili bisa ga mai kashi ne wa man lawajin wanda bai samu arraka mata wayayi ba bai an faƙa da ha ya rasa ta wa ma yuhassilu ha bihi ko ko abin da yake samar da ita da shi to fa siyamu shahraini sai shi azumin wata biyu mutatabi'aini jere da juna alaihi ya tabbata bisa gare shi kafaratan shi na mai kafara a kafaratan shi na kafara wala bi zikrillah tabaaraka wa ta'ala al-intiqala ila at-ta'ami nan wajen wajen kafara Allah bai ce ko a diyauta ko a yi azumi ya ce ko ciyar da abinci ba nan wajen diyar kashi ba a sa abinci a ciki ba shine al-intiqal ila ta'am kafsihari kamar kafara zihari wa bihi akhadha ash-shafi'i kuma da wannan ra'ayi imam shafi'i ya riko fi asahi qawlihi cikin mahi ingantan maganganunsa maganganunsa guda biyu to shikenan dai sai ya bada sai ya bada sai ya bada diya sannan shi azumi na wata biyu jere da juna ko kuma shi bada wayayi tawbatan yana tuba min Allah daga Allah وكان الله عليما الله bai gushe ba yana mai cikakken sani bai tarki da talikai ne hakiman kuma shi na mai hikima fi ma dabbara cikin abin da ya shirya shi gare su ka gani dai kashe mutum ba ba abu ne na wasa ba wannan da musulmin da kahirin duka Allah bai ba kashe zuban ba shi yasa kullum muke ganin girmama da Allah ya wa dan adam muna karanta wannan aya wa karramna bani adama ووهب الله في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا dan adam saboda Allah ya halicce shi bisa ga surar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ya kawo mai wani girma na daban wanda duk sauran talikan Allah ba su da shi to shi yasa ko wanda bai musulunta ba cikin su yana da wannan girma na zaman shakhsiyya ta bisa ga surar zatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shi yasa kashin sa ba zai zama banza ba har abada to Allah shi kiyaye mu da kashin dan adam
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما
to shi ne sauran tafsiri ya ce bakana ya zamo man qatala khata'an fa alaihi tahriru qabatin duk wanda ya kashe wani bisa ga kure to yana da yana da wajibin tahriru qabatin ya diya wata bawa ko ya diya wata buya fa illa bai zai fasa yawa mushaharaini mutatabi'aini in bai samu ba kuma shi azumin wata biyu ce da juna wa kadhalika kafaratu al-haqiqiyya yace haka kafara ta haqiqa wa hiya an yuharrir al-abdu nafsahu shi ne bawa ya yanta kanshi min masu wallahi daga abin da ba Allah ba tabaraka wata'ala wa illa in ba haka ba fa yulazimu tarka ta'ama sai ya bar tarka ta'ami sai ya lazimci barin abinci wa sharabi da sha wa yuzahidu bid dunya ya gudun duniya wa shahawati ha da shawarta hatta ya jira taharatan min Allah tabaraka wata'ala har ya samu tsarki daga Allah madaukakin sarki bayan wannan kafara ta kashe da yake littafin na sufaye ne kuma ya fito da magana sufanci akwai kafara ta hakika wanda kafara ce ta majazi ga wanda ya kashe wahiya an yi harar abdu nafsahu shine mutum ya yanta kashi min masu wallahi daga abin da ba Allah ba duk wanda ka ganin akwai wani abu wani Allah to har yanzu bawan wannan abin ne sai in ya kashe kowa ya ga la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to idan mutum zai harrara kan shi to dole zai bar abinci dole zai bar abin sha dole shi bar duniya dole shi bar sha'awa har dai ya samu tsarkin zuciya don ya koma zuwa ga Allah ya zama bai ganin komai sai la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullum muna faɗi mu ce akwai 'yan fashi guda hudu ko biyar waɗanda matukar ba a kashe su ba to zuwa wurin Allah yana da wahala na ɗaya duniya wadda kullum 'yan fashi ta babba matukar baka hita batunta ba ba ta barin ka zo wurin Allah na biyu akwai nafsu nafsu ran mutum ita babban makiye mutum matukar baka bar nafsu ba to lalle yana da wahala ka isa wurin Allah akwai hawan nafs bin son rai shi ma babban dan washi ne matukar baka bar shi ba to yana da wahala a wurin Allah akwai duniya akwai nafsu akwai hawan nafsu menene na hudu akwai shedan wanda shi ma in ba kashe shi ba zuwa wurin Allah shi na da waya amma waɗanda da in ka kashe su to sai ka ga Allah ga hili azumin nan da muka yi sirri ne shine mulkudirai har ta gane Allah a sarki saboda farko da Allah ya yi rayuwa sai aje ta gehe ya ce wa ubangijin ke ta ce wa a'a iye haka ne shikenan sai Allah ya halicci wuta ya ɗauke ta ya kaɗa cikin wuta ta ƙonu sai ya sheta ya ce rewa ubangijin ke ta ce wa a'a da sauran na a gaba to sai Allah ya halicci yunwa ya sa ta cikin yunwa yini ɗaya shi kenan da aka yi sai da ta ce raiwa ubangiji ki ce Allah kai ubangiji na ku bai kashe to tana aka gane cewa in mutum na son ya mai da rai ne ta koma ta Allah dole sai ya hada da azumi to da yake karimcin Allah Allah bai yi muna kwashin bene gaba daya da sai Allah ya ce to in muna son zama na Allah mu azumci addahar kullu ƙwarai ko duk zamani gaba da tun da rai ba ta bi ba ta likiduwa ta bi Allah sai ta sha wahala yunwa sai Allah ce mu ta ce yunwa dole kowa ya koma da Allah kuma kana gani ko yanzu da mutum ya kai karfe goma sha biyu karfe ɗaya bai karya ba to in ka gana ma jashi inda ka jashi inda ka gana ba kwarai amma in ya cika ciki ne wa dai kai ba ka yi mai to da Allah ya ga dama marmakon ya ce mu yana mazana kawai sai ya ce azumi kullum kuma dole a yan ba haka ba a shiga wuta amma saboda garin Allah sai ce kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudatin yan kwanuka kadangu shahar ramadana kuma ramadana ma maimakon a ce laila nahara sai aka ce nahara kawai in kai awa goma sha biyu da rana in dare kai ta cin abinci har ai as-salatu khairun minan nauyi wannan dukkanin cin Allah ne kuma sirrin Allah sai ka ga da wannan abin da yasa na waɗannan ɗan lokaci kuma sai ka ga insha Allah in dai an bi abin yadda ya kamata kuma ya maganin abin shi yasa da Allah tattakun ba shakka in kun yi azumin yadda ya kamata za ku zama masu tsoron Allah kowa yanzu in yi auna zuciya ta yanzu da dukan alama gobe mu ɗauki azumi ko banda gobe ina son kowa ya auna zuciya ta yanzu tsakanin da Allah wanda ya son alheri da wanda ya haɓu sharri da wanda ya tsoron Allah wanda ya son aljanna wanda ya haɓu wuta da yadda yake son ya zama rabbani na Allah zuciya ta ta nasu yanzu ga a bari sai ran da za mu rufe tafsiri kwana 27 muna yi zuwa 30 ya sake auna zuciya ta bayan ya waɗannan kwanakin yana azumi zai gane bambanci baunin ba'idun baina kalbihi yanzu da wannan lokacin saboda azumin ya goge tsatsar da ita ce ka hana mutum jin daɗin Allah da ganin hasken Allah azumi ya kone ta shi yasa ake ta masa ramadana mai konewa wai ya kone tsatsa kallabar rana ala qurbihim ma kanu yaksubun zunubin da kuke aikatawa ya sa tsatsa a cikin zuciyarku ba ku ganin Allah amma in ruwa in yunwa azumi ta kone tsatsar sai haske ya zo sai mutum ya zan ya kusanta ga ubangiji yana jin daɗin ganawa da Allah yana jin daɗin aikin alheri to haka dai lamarin yake ya zace yake cewa to in mutum yana son ya harraka shi to ya komo ga azumi ya gudu duniya sannan ya koma hurran don zai samu tsarkin zuciya mutai kuma ya katar muminan duk wanda ya kashe mumini mutaminan da gangan wata za ku jahannamu to sakamakon sa shi ne jahannama e duk wanda da gangan ya kashe mumini ba gaira ba sabat da gangan yayi abin da ya kashe shi to in ji Allah mako masa jahannama hadhihi al-aya nazalat fi fi maqis ibn sababa a cikin maqisu dan sababa asalama ya musulunta wa kana ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu akuhu kuma akwai dan uwan tare da shi faqatala akuhu fi bani najjar faqatala akuhu fi bani najjar aka kashe dan uwansa cikin banu najjar fashe kayar ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kai kara ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi makisu kenan fa arsalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kai ma sahibin lahu tare da wani abokin shi yuqalu lahu iyad ana ce ma abokin iyad fa dhahaba ila bani najjar yatta yatta yazo ga bani najjar wa qala lahum yace musu yaqulu lakum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce muku in alimtum qatila akhi hadha hadha ar-rajul famakkanuhu minhu wato in alimtum qatila akhi hadha ar-rajul in kun san makashin ɗan uwan wannan mutum ba makkanu min hutu ku ba shi dama daga gare shi wai shi ko ya kashe shi wai lamta da muqatilahu in ko ba ku san wanda ya kashe mai dan uwa ba fajma wala hudiyata akhihi ku tara mai diyar dan uwa ne dangin ku sun ka kashe mai dan uwa in kun san wanda ya kashe shi ku gwada mai shi in ko ba ku san wanda ya kashe shi ba tun da cikin ku an kai kashin to ku tara mai diya ku bashi azan na lahiya ba ƙaro saman wazatan suka ce to mun ji kuma mun bi ma alimna ƙatil lahu ba musamman kashi ne ba walakin hadhihi addiya amma ga diya fa jama'u sun ka tara min atab min al-ibli rakumi dari wa sallamuha li sahibi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa sallamaha limakisin shi ko ya ba da ita ga makisu wanga da aka kashe dan uwa ne fara kiba na katan ya hau taguwa wa saqal ibla ya gargada raqumma falan ma qaruba min madina da ya kusa ga madina wasu wasa lahu shaytanu sai shi da ya kasa ya kada mai waswasi qala lahu sai ya ce masa ta'khudhu hadha al-mala zaka rike wannan dukiya sabbatan alayka ta zama zagi gare ka wa aran da aibi an kashe dan uwanka ka zo ka amsa ɗan raƙuma ai kai kai aikin banza dan uwa aka hada da raƙuma wata da abuga an kashe dan uwanka har la qatanta sahibaka hada wanga dan uwanka da annabi ya haɗo ka tare da shi me yasa ba ka kashe shi badal akhi kamar bakon dan uwanka wata kurul ibilu al mu'addatu laka ribhan sai wanga rabon man da ka aso sun zama riba dan uwanka da an ka kashe ka kashe wanga rabon ka da tare sannan rabon man da ka aso sun zama riba gare ka ka tashi da riba ne ka rama kashin da an kawa dan uwanka kuma ka ci rabon man ka je shedan fadaraba bi sayfihi sahiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai doki takobi kawai ya bugi wannan sahabin da an turo tare da shi Allah zai ma'ahu wanda tare da shi wata tarwai kashe shi wa saƙa al'ibil ya gargada ragunma wani ja ila makata ya koma makka wartadda kuma ya yi ridda da ya musulunta ya ban musulunta wa an shirya shirin ya yi waƙa ya kulu innahu kutila akuhu yana cewa cikin waƙa an kashe dan uwa ne wa annahu qatala hadal fihriya shi ko ya kashe fihri shi ko ya kashe wannan ba fihri alladhi arsalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma huwa wanda annabi aika tare da shi wa rabiha mi'ata mi'atan min al-ibil kuma ya siri barraqumi dari wa raja ila ibadatil asnami kuma ya koma kahiri ne kaga duk ya sha banza ya dai rama kashin da an kawa dan uwa ne kuma ya taho da raƙumi dari kuma musuluncin ya bari ya kuma wanda ya gado ne duk waka kai na faɗin wannan an yi kahirai an yi kahirai kwarai kwarai bai masu minal ibili hadar rajulu huwa alladhi ko istathnahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam shine mutumin da annabi ya toge yawan fati ranar bude makka bi annahu idza wajida muta'alliqan bi astaril ka'bati annabi ya ce ko an same shi yana rike da kofar ka'aba wale kudin a kashe shi muna rika can ko kudin an kashe shi ko muta'alliqun bi asar ka'aba an ko iske shi ya rike kofar ka'aba amma sai da an kashe shi ranar fatuhu makka annabi ya ce duk wanda ya shiga masallaci a bashi duk wanda ya shiga gidan abu sufyana a bashi duk wanda ya shiga gidan nema a bashi amma shi annabi ya ce ko an iske shi rike da ka'aba ka a kyale shi a kashe shi aka ko iske shi ya labe ga ka'aba an ka kashe shi kamar da annabi ya bada umarni sallallahu alaihi wasallam wa man yaqtul mu'mina ko an zabo wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan shine ya sake maimaitawa duk wanda ya kashe mu'mini da gangan bi an ya kasu da qatlahu shine ya kashe shi da nuhin kashe shi wa jazahu jahannam jahannam ita ce makoma ta ita ce sakamako ne khalidan yana mai tabbata biya cikin ta kuma wagadaballahu alaihi Allah ya yi fushi akan shi wala anahu kuma Allah ya la'ane shi kashi abubuwa uku wato gashi dai a sa shi jahannama kuma yana cikin fushin Allah kuma tana cikin la'ana Allah abu adahu min rahmatihi Allah ya nisanta shi daga rahmatai wa adalahu azaban ariman Allah ya tabbatar masa azaba mai girma fin nari a cikin wuta manista halaka tala musulmin mai tafsiri ya ce duk wanda ya halatta kashe musulmi وقتله يكشش بهذا جزاؤه wannan shi asa kamako ne hatta nafs hatta nafsuhu hakka shi eh mutum koda guba ya doka ya sha da kai ne ya mutu ko ko ya darme kai ne da ya giya ya mutu to ko ya sare kai ne ya daka ma kai ne mashi ko ya kaya mutu eh don wata damuwa ko eh kila ya matsu mai kai ga yadda ya kaso ko to duk dai ya kashe mumini dai kuma wannan sakamakon na shiga jahannama da kuma fushin Allah da la'anar Allah sun tabbata gare shi yasa kashin kai mutum ya kashe kai ne ma bala'i ne haka nan kashe wani wa huwa dakhilun fi hadha alwa'id duk wanda ya kashe kai ne ya shiga cikin wannan kace qala rasul sallallahu alaihi wasallam man Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam man qatala musliman aw aana qatilan walau bi nisfi kalimati uf wajabat alaihi an-nar manala ce duk wanda ya kashe musulmi ko ko ya taimaka wajen kashe musulmi ko da da rabin kalmar of tahi da shi gama da shi duk sun shiga kai shi kai shi ka baro kalma guda in kayi ta ƙarin ƙarfin mai kashe musulmi to mutum ya shiga cikin wannan azabar yana da la'ana Allah yana cikin wata jahannama yana cikin fushin Allah Allah ya tattala mai azaba mai yawa. Lawai sama arun ko wakala ma ma'anahu annabi ya faɗa abin da an ma'ana ta yi lawai sama arun samawati asab da mutanen sammai bakwai sun taru wa arul ardina sab da mutanen ƙasa bakwai ala qatl muslimin wahidin bisa ga su kashe musulmi guda la menene la akhladahum an-nar la akhladahum an-nar jami'a da dukkan su Allah ya tabbatar da cikin wuta mutanen sammai da ƙasai duka su taru su kashe mutum guda bisa ga ittifaqi bisa ga zalunci to Allah ba zai ji kunya su ba duk sai ya sa su wuta kuma sai ya tabbatar da su a cikin ta saboda haka kashin musulmi ba karamin lamari bane shi yasa kwanukan da muka ciki kwanuka ne na bala'i na ƙarshe sai dai da yake duk aita tanabbu'in su cewa zamani rikicewar zamani zai zo inda kashin mutum zai koma kamar kashin tarmani to shi yasa duk waɗanda abubuwan suke faruwa amma kashin mutum ba karamin lamari bane in ana tunawa da ƙabila ya kashe habila annabi adamu yana wurin haji sai ga ɗaya lamurra sun canza itacen da ba su da kaya sai sun kai kaya itace masu zaƙi sai sun kai ɗaci sai ya ce to lalle akwai abin da ya faru ashe dalilin faruwar wannan ƙabila ne ya kashe habila zurma tun daga sannan sunna kashe ƙabila sunnan tata kuma ta zama bala'i ga banu bashar shi yasa sanda duk ana kashe to kowane irin bala'i sauka zai yi Allah shi kiyaye mu ina ne wa hada yu'aridu to shine mai tausayi ya ce wa hada yu'aridu qawluhu bitawba wannan magana ta cewa in mutanen sammai da kasai sun ka taru zuwa kashe mutum guda duk Allah zai sa su wuta wannan ya saba ma wata aya a cikin tauba a cikin surar tauba inda yake cewa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan yace sai fa wanda ya tuba yayi imani yayi kyakkyawan aiki to wannan kam ya walwala wancan fa mazhabu ahlus sunna ahlus sunna mazhaban mutanen sunna anna tawbata maqbulatun qatan cewa tubawa da duk mutun yayi ta ba shakka za a karbe ta wa anna tawbata tajibu ta jubbu ma kablaha kuma tuba tana yanke abin da aka gabaninta duk abin da ya aikata in dai ya tuba kayan mutuwa da lo to shikenan an warware mai an gawata mai wa huwa sahihi kuma wannan magana ita sahihiya to ka gani a ka nan dai ma ma'ana jaza'uhu fa jaza'uhu jahannam to menene ma'anar wanda ya kashe wani da gangan sakamako na jahannama fa jaza'uhu in juziya ko abinda a sakamakon wanda ya kashe mumini da ganga in an yi mai jaza'ir hukunci ne in an yi mai hukuncin ko kullu man qatala musliman walau kana almar'u qatala nafsihi duk wanda ya kashe musulmi ko da ko mutum da ya kashe kai ne to fa jazaohu inda Allah in juziya sakamako ne wurin Allah in an yi mai sakamakon ko jahannamu shine jahannama to in ba ba aha walakin in sha'a in ya so lam yujazihi Allah ba zai saka masa ba inna Allah la la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah shirka daya bai gafarta amma duk abin da bai kai kafirci ba to Allah yana gafarta ga wanda ya so hatta katal hakashin to saboda haka kowa ba kulle ta ba waɗanda hakashi kashe in sun ji tafsirin mu kasu ce malam ya ce ba tuba su ci gaba su tuba Allah karba ya kai shi yasa mun sha karanto wannan kisan da ya kashe mutum 99 sai yanzu iske malam sai aka rawa lahu na kashe mutum 99 miya tuba ta ce subhanallah ai baka da tuba lamarin ka ya ba sai ci in haka take bari in kara da malam sai ya kashe shi sai ta iske wani malamin har yanzu kila malamin da ya ji labari ko sai ya ci ko ba Allah tsere da shi sai malam na kashe mutum 99 na iske wani malami irin ka ne tambaye shi me a hukunci na ga Allah na tuba ya ce banda tuba sai na gama da shi kai mallami ka ce ya ce a kanar tuba ai ko ni da ya garace ya ce ka tafi wurin mutane wuri ka lala ka iske su ka je ka tuba Allah zai ka tuba ka wannan abin da ya ce ta can saboda aljiwaru ya afir man janasa janasa waɗannan mutanen da zai zo wurin su rabbani yuna ne mutanen Allah in ya zo cikin su dole hali ne zai canza ya koma na Allah amma ko na yana iya tuba amma dai tuba ta taubatu ta zama taubatar nasuwa to ya je ya iske su ya ridu da irin halin su zai zama na Allah shi yasa ya mai haka ya kama hanya bai kai ba yana rabin hanya sai ya mutu shikenan sai mala'iku sun kazo doka mala'ikun rahama da mala'ikun Allah ba isan na cikin muwakkale kowa ya zo ya doka riyadu salihin sai kowa ya zo ya ɗauka sai suka yi dagardama sai Allah ya aiko wani mala'iki ya musu hukunci an ka ce a auna inda hito da inda zashi ina hi bil haƙiƙaci inda ya tasan ma ya yi tsawo amma sai Allah ya ce ma ƙasa ta ɗan rage da tako gara an ka ja ƙasa ta rage da tako gara ya zama inda ya tasan ma ya yi gajarta ko da an ka auna inda ya hito ya yi tsawo bisa ga inda zashi da taki guda shikenan sai mala'ikun rahama sun ka ɗauka wannan yana gwada cewa ko niyyar tuba an ka yi to Allah zai karbi tuba kuma haka yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jibril ya zo ya ce mai in aka tuba kusa Allah zai karbi tuba ya ce tuba wata guda annabi ya ce yayi nisa ya koma ya dawo aka ce sati guda yayi nisa aka kuma awa guda annabi ya ce yayi nisa minti guda annabi ya ce yayi nisa Allah ya ce to in dai rai bai riga ya hita ba in dai rai bai hita ba ko da mutum bai iya magana ya zama cikin zuciya ta ya yi nadama ga abin da yawa Allah to Allah ya gafarta mai saboda haka muna da kowa buɗe Allah ya ba mu ikon tuba Allah shi na da rahama shi Allah ba ya halicci mutane da ya tafi da su a'a kuma ya san yan ta'adda muke da gangaye mu to Allah tun ka hanyar mu ya malaiku suka ce adad an fiha man yufsidu fiha yusbu dima yanzu Allah dan ta'adda mai zubar da jini zaka yi ce inni a'lamu ma la ta'lamu na san abin da muku sani muna nan yan ta'adda kuma nan ne Allah ka zaɓe mu a samu khairul bariyati minna ga mu in mun lalace mu zama sharrul bariyati kuma in mun gyaru mu zama khairul bariyati saboda haka ne ba a barin tuba kuma ko hakuri take saboda haka Allah ya ba mu ikon tuba ko saura ko saura basara eh mutai يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا
يا أيها الذين آمنوا يا قوم بالله إذا ضربتم في سبيل الله in kuka yi tahiya zuwa yakin ɗaukaka addinin Allah fa bayyano ku nemi bayani ai sababu nuzul hadhihi al-aya sababin saukar wannan ayar annar rasula sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba asa bi sariyatin fihim usama ibn zaid ya aika wata rundunar rahoto ta yaki daga cikin su akwai usama dan zaid ila bani salimin zuwa ga bani salimin wa fihim rajulun yuqalu lahu mirdas daga cikin wannan sariya akwai wani mutum wanda ake kira mirdas bunu bono nahikin dan nahiku wa qad dakhala bil islam mirdasu ko ya riga ya shiga musulunci wa lam yadkhul bil islam min qawmihi illa huwa kuma cikin mutane ne in ba shi mirdasu ba ba wanda ya musulunta falamma jaa jaishur rasul sallallahu alaihi wasallam sadda wannan yaki na annabi ya taho farral kufaru sai kafirai sun ka gudu jami'an baki daya gobe huwa shi mirdasu din nan sai ya yi zama ne bai shiƙa ba mutabidan ala islamihi shi yana ganin tutun da kahira ya kafa shi goya musulunta din mi zai gudu sai zan bai shiƙa ba balan ma da nomino da sun kai kusa gare shi sare ya kulu sai kama waɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaika la ilaha illallah muhammadu rasulullah assalamu alaikum yana ce musu assalamu alaikum la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi ya san kalmar assalamu ta musulmi ta kuma ya san kalmar da aka shiga musulunci da ita la ilaha illallah muhammadur rasulullah to shi ne sai ta wannan haka nan li ya'rifu annahu muslimun don su gane shi musulmi ne to fa da ilaihi usama sai usama ya karkato zuwa gare shi bin zaidin bi sayfihi da takobi ne bakatalahu ya kashe shi wa saqa ma indahu min al-ganami kuma ya gargara tumaki dai sun zama ganima to fa nazarat al-aya sai wannan aya ta sauka shi Usama wato bai yarda da musuluncin mirdasi ba saboda bai san akwai musulmi garin ba saboda haka da kalmar shahada sai ga kamar ta kiyace kawai aya ta ce ya ayyuhal ladina amanu ya kum minnai idza darabtum in kuntum tahiya fi sabilillahi ay safartum lil jihad kun ka tayin yaki fi sabilillahi dan dauka addinin Allah ba ta bayyana ku ne bayani wala taqulu liman alqa ilaykum salama kada ku ce wanda wanda ya ce muku salama sallama ai kalmatu shahada wanda ya muku kalmar shahada aw kana yaqulu assalamu alaikum ko ko ya zama yana ce muku assalamu alaikum nan da sun zama daidai ko ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko ko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi to duk dai kada ku ce lassa mu'minan kan ku ce ba mu'mini bane wa inna ma qulta hadha taqiyatan li nafsika ku ce ai ka faɗi wannan kawai don ka kare kanka ba ta tuluhu ku kashe shi kakku ya haka nan tabtaguna kuna neman ai ta tsulguna bi zalika in kun yi haka nan kuna neman ardal hayatid dunya jin daɗin rayuwar duniya min al ganima da ganima fa inna allahi maganimu kathiratun a wurin Allah akwai ganimomi masu yawa tuguni kun wadda ka wadatar da ku an katali mithlihi daga kashin iri ne wai in don yan abin da ya mallaka na dabbobi kada kwaɗan shi ya sa ku kashe shi bayan kun ji kalmar musulunci ga baki ne Allah shi na da ganimomi masu yawa waɗanda za ku iske. Kazalika kuntum min qablu kuma haka nan kun kasance gabanin haka wa antum ma kuntum illa kuffaran ai ku ma ba ku kasance ba sai kafirai wala ma kuntum la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullahi da kun ka faɗi la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullahi asamtum dima'akum sai kun ka kare tunananku wa amwalakum da dukiyoyinku bi mujarradi qaulikum kalimata shahada da kawai faɗin kalmar shahada ai kuma da ku da su dai abinda yasa kuka tsira wannan kalma ce kuka faɗi ita ta tsirar da ku to don me sun faɗi ba za ku kare su ba wa manallahu alaikum ko wa manallahu alaikum Allah ya muku baiwa bil istishhar bil istishhari da shahara bil imani da imani wal istiqama da kuma daidaita ita kun ka faɗi Allah ya cika muku an ka san ku da imani an ka san ku da daidaita a cikin musulunci to fa bayyana ku nemi bayani an taqtulu mu'minan don kada ku kashe mu'mini bayan ya yi kalmar shahada inna Allah hakika ubangiji kana bai kushe ba bima ta'maluna khabiran masani bima ta'maluna daga abin da kuke aikatawa wa yujazikum bihi ya saka muku da shi falamma ja'a usamatu sanda usama yazo ƙara lahur rasul sallallahu alaihi wasallam wannan Allah ya ce masa taqatulu rajulan yaqulu la ilaha illa Allah usama zaka kashi mutun yana cewa la ilaha illa Allah ƙala sai usama ya ce inna ma qalaha khawfan min suyufina faqat ya rasulullahi wannan ya faɗe ta don yana tsoron tukubban mu kawai ƙala halla shaqqata qalbahu me ko ka tsaga zuciyar shi halla shaqqata qalbahu ko ka tsaga zuciyar shi fata alamu hal huwa haqqun am la don ka gane gaskiya ke wani ko ba gaskiya bane qala istaghfir li ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace to ya rasulullah ina roƙon ka roƙon min gafara ga Allah qala ma naf'alu bi la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah manzo Allah ce to mi ya zamu yi da la ilaha illa Allah fa da muhammadur rasulullah ya zamu yi da ita ma naf'alu bi la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ya za mu yi da la ilaha illallah hadisa muhammadu rasulullah ta katuluhu wa huwa yaqulu la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka kashe shi gashi yana la ilaha illallah muhammadu rasulullah maza Allah ya girma mana bare maza Allah ya girma mana bare bare yana nana ta ya za mu yi da la ilaha illallah hadisa muhammadu rasulullah ya za mu yi da la ilaha illallah hadisa muhammadu rasulullah ka kashe shi yana la ilaha illallah usama ka kusa usama shi ma bai girma da wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka bai tsere fushin annabi cikin wannan yanayi ala usama sai usama ya ce fa ma za la yukarriruha manzo Allah bai gushe ba yana maimaita wannan magana hatta wadittu anni ma dakhaltu al-islam qabla tilka sa har dai ne gurin a ce da dai a ce yau zan shiga musulunci da ma ya hibi sauki duk ya manta da abin da yau saboda tsananin wannan tahdidi da manzo Allah ke da hushi sigai da dai a ce yau zan musulunta da ma ya hibi sauki faƙuntu sai ni ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah fa'afa'anu sai ni ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah fa'afa'anu rasulu sai manzo Allah ya masa rangwame sallallahu alaihi wasallam لأن الصحابة مجتهدون wannan sababin yi masa rangwame saboda dukkan sahabbai mujtahiduna ne kulluhum dukkan su mujtahiduna ne man istahada minhum ba asaba wanda yayi istihadi cikin su ya dace wato kowannen su yana iya yayi istinbadin ya binciko hukunci na shari'ar musulunci tsakanin magana annabi da magana Allah sahabbai dukkan su haka suke Allah ba su wannan dama man asaba minhum man man man ijtahada minhum fa asaba wanda ya ijtihadi cikin su ya dace falahu ajran yana lada guda biyu ga ladar dacewa ga ladar ijtihadi wa man ijtahada minhum fa akhada wanda ya kokari cikin su ya ijtihadi amma ya kure to falahu ajrun wahidun shi da lada guda wa usamatu hadha ijtihadun minhu usama wannan abin da yayi ijtihadi ne dangare shi walakin akhada amma ya kure ya ce wannan mirdasi ya faɗa da Allah Usama ya kashe shi saboda shi yana ganin ga nashi ijtihadi Usama ya faɗi dai kawai sai ya tsira daga takobi to ijtihadin sa yayi kure saboda haka yayi ijtihadi yayi kure ijtihadi a cikin ijtihadi ne laula annahu mujtahidun da a ce ba mujtahidi bane akhada wanda ya kure walahu ajrun kuma yana lada lada da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda aka gane ijtihadi ne dan annabi bai kashe shi ba inda ko ba mujtahidi bane da yayi wannan gure da annabi ya kashe shi to amma kyale shi da annabi yayi shi yasa aka gane cewa ijtihadi ne yayi na kure annabi ya masa rangwame kisasan don don ramuwa da annabi ya sa kace don ramuwa walakin abanu amma annabi ya masa rangwame da annabi mujtahidun saboda mujtahidi ne
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما صدق الله العظيم نال الله عز إن شاء الله وسيكم كبير أن الله يكرم to shi kenan لا يزال القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم القائدون ودن الزوني من المؤمنين نمؤمنين لا يستوي بعض زمان ديدي da gaira gaira ulil gaira ulil darar kuma ba masu rashin lahiya ba ba ku zama daidai war mujahiduna da masu yaƙi fi sabilillahi a cikin ɗaukaka addinin Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu wai musulmin da Allah ya lau ko kuma muminan da Allah ya lau suke zaman su gida bayan annabi ya kira a tahiyaki suke zaman su gida ba ciyon gaira babu na sabar kuma suka ki tahiya suna da halin tahiya to ba za su zama ɗai da muminan da suka ba da kansu da rayukansu ba sun ka tahi wurin yaƙi ba ɗai suke ba almujahiduna wal qa'iduna la yastawuna masu yaƙi da waɗanda an da ba zuwa ba za ku zama ɗaya mafi al'ajar a wajen lada wa kana abdullahi ibn ummi maktumin abdullahi dan ummi maktumi ya zama rajulan mutum a amma wanda an makahu qala lir rasul sallallahu alaihi wasallam ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ana rajulun a'ma yace ni makahu ne walau la zalika la kuntum al mujahidina ba don haka ba da na zama cikin mayaka fasalar rasul sallallahu alaihi wasallam ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam fasalar rasul salasalam jibrila mana Allah sai ya tambayi jibrilu yaya maganar yakin abdullahi ibn umar maktumin faƙala jibrilu sai jibrilu ya ce as'alul alimar khabira bari in tambayi ubangiji ya shi abdullahi ibn umar maktumin ya bar labari ni makawo ne ya rasu da laifin zuwa yaƙi mana Allah Allah ya taɓa adal hawa marmakon ya ce ya zama ka zai ce to bari mu tambayi jibrilu jibrilu ya batun yakin abdullahi ibn makdisi to ni ba dan da Allah ya tambaye shi faraja jibril sai jibril ya koma wa ata bi hadhihi al-kalima ya kawo wannan kalma gaira ulil darari in ba marasa waɗanda ba marasa lahiya ba alladhina mana ahum dararu waɗanda rashin lahiya ya hana su min zamanatin na irin doguwar rashin lahiya mai ɗaukar zamani wanda ba ta warkewa aw aman ko makatta aw na hawa zalika ko abin da ya kama da hakan ga fa hadha yunabbihuka ala to ka gani shikenan sai jibril da nan sai ba annabi nan kasa sai yayi sama ko da ya zo sama sai tawo da qur'ani me ya taho da shi gairo ulul darari kaga da kalma guda ko biyu ko uku ko gairo uli ad-darari uku kenan ko to don tambayar su jibili da ya tahiya shekara 500 sama ko shekara 500 daga nan zuwa sama sannan ya ke ta sama ita ma shekara 500 ko ya karbo gairo ulul darari ya sake ketowa ya sake dawa shekara tahiya dubu biyu kenan saboda kalma ce ne ko salasu kalimatin saboda kalma uku to shi yasa ai mutum yace shi wurin ga dan karatu ya nisa sai mu ce ƙarya ka kai jibrilu ya tashi ya tafi shekara dubu biyu saboda kalma guda uku gairu ulil darari tsadar ilimi ta kai a jebe da ta yi ko da ɗan cinu ne ko mini san wuri shi yasa manzo Allah ke cewa ulul ilma walau bisini a je a bido ilimi ko da ƙasar China ne to nan ne shine yake cewa هذا ينبهك على على عظمة العلم وانا انا با انا انا مك تنبيه بس girman ilimi kalima ta ni faqat kalima biyu kawai safara jibrilu jibrilu ya tahiya bi sababihi madon su masafata alfai sanatin tahiya shekara 2000 bainana was sama'i dunya tsakanin marsamar duniya masafatu 500 amin tahiya shekara 500 والسماء جلزها مسافة 500 عام كولين تتهي شكرا دريبير وكان القرآن في السماء الدنيا شكو قرآني إن أنزل الله في ليلة مباركة هو يعني أن سما تدعي منذ منذ أنزل ليلة القدر تنسد أنك سكر نشي على ليلة القدر فذهب يتهي مسافة ألف شكرا تهي دبو ورجع يدعو مسافة ألف شكرا تهي شكرا دبو likalimataini fakat saboda kalma guda biyu kuma gairu ulul darari shine waɗanda kalmomin gairu ulul darari bal hada saboda wannan lamma talabar rashid min al-imam maliki da rashid sarkin musulmi ne ya bi da imam maliki an yi allimahu ko yi haddisa hadisa ya sanar da shi wani hadisi wa huwa malikun jalisun ala saririhi alhali shi rashid yana sarki wanda azza bisa ga kujerar mulki ne ƙala lahu malik sai imamu malik ya ce al'ilmu yutawa la yati shi rashidu ya ce imamu malik ya zo gida ne don yana sarkin musulmi ya karantar da shi imamu malik ya ce ina al'ilmu yutawa la yati ilmi shi aka zo ba shi ka zuwa ba kenan sarki ya bar gida ne ya zo gida imamu malik in yana son ilimi wala budda an ta ti bi nafsika yace dole ka taho da kanka falamma ja'ahu da yazo shi imamu malik da shi haruna rashid ya zo wani su bala wani kursi aka aza wai kujera arnahu malik sai ma malik ce labudda an tajlisa alal ardi yace sarki dole ka lalla kasa mutawadi an kuma kan dan da kai ba ko haka ba abla an uallimaka gabana ya sanar da kai fa fa'ala ya aikata ko kuma allama ko ya sanar da shi eh dole haka ne al'ilmu ya duwa na yau da alai eh to haka ne haka ne shi yasa ilimi abu ne mai daraja kuma abin mamaki da malamin zai yadda ya walakanta kai ne ya je ya karantar ilimin bai albarka wallahi bai bai saboda haka duk mai son ilimi ya je wajen wannan da da shi duk wani haka ne walakanta ce ya karanta sai da ɗan kube da ɗan jaharda kuma mi wanda jahili ne ga koyo akwai abin da ya jahilci komi gare aikin banza ne to don haka ne kaga imam malik ya karantar da mu wannan sarkin musulmi ne rashid ya zo ya tambaye imam maliki hadisi imam maliki ka kawo min hadisi ta a ka dai zo kai in kana bukata ya taho an ce sai da an ka an nada kujera tun da sarki ne an ka azama ya zauna ya ce tambaya gare imam maliki ta tambaya ce to yanzu ka jido kasa kuma kai tawazuyi ya jido kasa ya zanna imam maliki yana yana sa tuhahi cikakku saboda kamala ta malar in ka gane za ka ce sarki ne ya gyara ya naɗa wani da ya cika cika ɗaya ta malamai ya hau kujera ya gyara sannan ce to tambaya abin da aka tambaya ya tambaya ya gama bashi ansa sannan ya jido ya zauna ƙasa sarki ya hau kujera wannan saboda aiki ne na malanta ya ƙare sai ba sarauta na ta matsayi haka dai aka yi wannan dukkanin da ne ga malamai ba yana aiki da zalluli saboda gaya ana ta rigima ba inda ya kamata da inda bai kamata ba ko ina ganin mutum aka yi saboda shi na malami ka ci ba da shi ba wannan ba harkar malanta ba ce wannan kuma shi ka sa girman ilimi shi faɗi ya zan in malami ya yi magana gwamma ma a ji wani mutumin duniya ya magana bisa ga magana ta saboda ya riga ya banzatar da ilimin har ya zama banza shi ke shi yasa kullum wajibi ne ga malamai su riƙe ƙimar kansu saboda walaƙanta kansu zai ja walaƙanci ga addini don na walaƙanta malami to bale abin da ke dauke da shi sai ga komai ya zama walaƙanci amma in sun tsaya bisa ga dadar su sai kullum ne ka karanta muku labarin barahidi ko barahidi akabir sulaiman anni an hukki satin wa bi ginan gaira anni lastu za mali shuhan bi nafsi inni la ara ahadan yamutu hazalan wa la yabqa ala hali الفقر في النفس ليس المال ينفعه ومثل ذاك الغنى في النفس لا مال يحد قالوا هكا kanzo yace ka gane wallahi yana samu ne duk wanda duniya babu ruwa na shi sai sai musu da mana da Allah ya zama dai ni na wadatu da shi don na hisa in mutun take na bisa in zo gida ne don da kallo ban ga mutun ne da yunwa ta kashe ba kuma ban ga mutum ne da ya zauna bisa ga hali guda ba yau daɗi gobe ciwo ne saboda haka mini kawar da kaina ya ce wadata nan take alfaƙar fi nafsi laisin malu yamna'u talauci gare yake in an gana in an haɗa ma dukiyar ɗan waje an ka haɗa ma da ta abdulsamadu buwa ko an ka haɗa ma da ta kowa wallahi in dai babu wadata zuciya aikin banza ne sai ka baka da kodai amma sai ka zanna ba ka da ko ɗari amma ka wadatu da Allah kuma sai ka wadatu wallahi ni na na ko banza kullum yana wada iya ga walki na wanda zaka riya aure ka bayan sai da wanda ya daura galila ta dubu ɗari da wanda ya sa kashe shiro ba inda ya laura tai mar farko duk dai ne Allah ya laura ho da habu to da wanda ya ci kanzo da wanda ya ci kwai ya cika ciki ne in sun kai kowa shaye baki dai sai me duk dai da wanda ya kwana gidan zinari da wanda ya kwana cikin bukkar kara siyani da mai tahiya bisa jib da wanda ka hawan takalmi ai kowa ba kasa kitaya ba to bisa ba hankuri to shi yasa kuma malamai su ne kullum a haƙƙo da su da suka su saboda da duk suka walakanta kansu saboda abin duniya to wallahi addini ya gama walakanta kuma shi yasa ka gani yau addinin ga yanan su bi kara saboda mun riga mun bazzara kanmu a gaban mutanen duniya sai ba a san to wa dan duniya fa da mu da su ya so so muke su kwasa mu kwasa saboda haka Allah shi mana magani dan da lokaci to shi kenan za mu tsaya nan abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kure kuma Allah ya gafarta mana Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah shi ƙara kore mana coronavirus Allah shi buɗe mana harami na makka da haramin madina mu koma muna umra da haji kamar yadda muka saba ba tare da allurar coronavirus ba ko ta sinata muna roƙon Allah bi fadlihi wa karamihi wa mannihi wa tudihi wala Allah kore muna corona virus cikin ƙasar mu Allah shi kore shi a Makka kuma yadda aka bude muna masallatayyan mu muka ci gaba da tafsiri da sallah da sauran taron musulmi Allah shi bude muna alharamul maki wal haramul madani domin mu ta dadin zuwa wurin annabi mu ta dadin zuwa ɗakin Allah don mu yi ibada tsarkaka Allah shi muna haka in kuma akwai amakidan masu makirci yahudawa muna roƙon Allah da jalala ce da kudura ta shi muna maganin su muna roƙon Allah in hannunsu ne yasa yau abin ya zama arkala don ga mutane suna magana umra na an ce za a yi ma allura allura na an ji labarin ta wanda ya zo da hajji da an ce allura aka yi sai haka ya fara gas ma'ana dai kenan mutum yana tunanin ko dai ya yi karo ya zo ya je hajjin komai ta zama da lam ko ko a yaba hajjin da ya zanna lahiya kaga kenan hajjin ya zama abin tsoro dama tuntuni annabi yana faɗa hajju qabla an tumna alhajj ku tayi ku haji tun ba hana ba to ga dukan alama hanyoyin hanawan ne to muna roƙon Allah da kudura ta da irada ta shi da ya kira mu zuwa daki ne ya kira mu zuwa ga annabi ne Allah shi warware mana wannan matsala kowa kulla ta kuma duk inda yake Allah ya san shi cikin kowane irin yanayi an kai kulli Allah ya san kowane na hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal mula wa ni'mal nasir Allah shi isa mu muna ga daki dai da haramin annabi dai domin mu samu zuwa umra da haji albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albarka baji da salatin bati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر من دار العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين